الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم كان متى شاء 11 ga watan nam 26 ga watan safar shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 11 ga watan tara shekara ta 2023 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin درس للتاف من البركة للتاف وقاية الإنسان من الجن والشيطان واللفر الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى don uwa idan ba a manta ba wancan sati mun fara karatu ne a cikin alhislu sadis ashara katanga ta goma sha shida hibbul basri shine kiyaye gani wanda mun fara bayani a ciki kuma lokaci muka dakata za mu tashi insha Allah ta'ala daidai faɗin malam da ya ce wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu babban sahabi Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace ma min nadratin illa lish-shaytani fiha matma ma min nadratin illa lishaitan fiha matma'u babu wani kallo da mutum zai yi babu wani duba da mutum zai yi musamman duban da ke dauke da sha'awa face shi dan yana da kwadayi a cikin wannan kallon ma'ana yana da abin da yake so ya shigar wajen kokarin halakar da mutum a cikinsa malai yace an abi hurairah radiyallahu anhu hadisi ya zo daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace kutiba ala ibn adama nasibahu nasibuhu min az-zina fa huwa mudrikun dhalika la mahalata annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace an rubuta wa dan adam nasibuhu min az-zina rabansa da zai samu na zina rabansa da zai yi na zina fa huwa mudriku zalika shi dan adam din mai riskar wannan raban da Allah madaukakin sarki rubuta masa ne la mahalata babu abin da isa ya hana shi riskarsa babu abin da ya shiga ya isa ya shiga tsakaninsa da riskar wannan abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta masa yadda al'abar yake shi ne manzon Allah zai mana bayani a gaba sallallahu alaihi wasallam yace fal'ainani zinahuma an-nadhr idanuwa guda biyu akwai rabon da aka rubuta musu na zina suna yin zina mai zinarsu shine kallo duba duba na sha'awa a da ido yakan yi wannan zina ne wal'udnani hakanan kunnuwa guda biyu su ma sukan yi mai zinarsu su kuma zina kuma alistima zinarsu su kuma shine saurari sauraron abin da Allah maɗaukakin sarki bai halatta ba wallisani zinahul kalam hakanan harshe shi ma yana yi zinarsa shi ne zance magana magana cikin abin da yake na saɓan Allah subhanahu wa ta'ala musamman cikin abin da yake na alfasha ko batsa ko abin da ya kama da haka waliyadu zinaha albatashu hakanan hannu shi ma zinarsa shi ne shimfiɗawa ko damka ko riƙewa ko shafawa wannan shine zinar hannu warrijlu zinaha al-khuta hakanan kafa ita ma takan yi amma menene zinar kafa shine al-khuta tattaki mutum ya taka ya je inda zai aiwatar da abin da zai aiwatar na zina wal qalbu yahwi wa yatamanna ita kuma zuciya zinadda shine yahwi tana sha'awa tana so wa yatamanna tana kuma buratar aikatawa to wannan sha'awar da yake lullube cikin zuciya zuciya ta ji tana kwaɗayin aikata wannan mummunan aikin wannan shine zinar zuciya to sai dai kuma duk daga ƙarshe wa yusaddiqu zalika al-farj aw yukadhibu farji shi yake gasgata wannan abin ko kuma ya kareta shi ma'ana da abin da ido ya kalla da abin da kunne ya ji da abin da harshe ya furta da abin da zuciya ta raya duk waɗannan abubuwan abin da zai gasgata ya tabbata shine farji sai ya tabbatar da abin ya gasgata abin ko kuma ya kareta abin ma'ana mutum ya aiwatar kenan wannan hadisi yan uwa abin da yake nufi shine muqaddimat ne wanda suke kai mutum zuwa ga saban Allah subhanahu wataala abu na farko da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa shine annazar kallo wanda da shi shine mabudin shi yake farawa idan mutum ya kalla ya gani sannan mai yiwa sai ya ji murya kuma kallo ya zo jin murya ta biyo baya sannan kuma sai harshe ya magana to an samu abubuwa guda uku kenan daga nan kuma sai hannu ya yi ƙoƙarin taɓawa ko ya ƙoƙarin kai a tafka ko abin da ya kama da haka daga nan sai ƙafa ta yi ƙoƙarin tattaki ta je inda za a yi daga nan kuma zuciya tana ƙara raya maka tana ƙara ƙawata maka tana ƙara nuna maka mahimmancin abin a wajenta to idan waɗannan abubuwan suka tattara idan Allah subhanahu wata'ala bai kiyaye ka ba bai lullube mutum da rahama ba to shikenan sai abin da ake ba a so na ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sai farji ya gaskata ko kuma ya ƙaryata shi ne sai mutum ya afka zuwa ga abin da yake na zina da abin da hannu ya yi da abin da kafa ta yi da abin da ji ya yi da abin da ido ya yi wannan an sa musu suna a matsayin zina ne saboda suna kaiwa zuwa ga zina amma ba su ne asalin zina ba ina fata an fahimta abin da mutum ya kalla na haramun haramun ne Allah zai kama shi a kai abinda mutum ya furta na batsa Allah madaukakin sarki zai kama shi akai abinda mutum ya saurara na rashin kyau Allah zai kama shi akai abinda mutum ya taba ko ya taka duk Allah zai kama shi amma ba su ne zinar ba dan ba za ta yi a ce idan mutum ya kallo ko ya saurara a ce a kamo shi a matadin zina ba ko za ta yi ba za ta yi ba amma dai abin da ake nuna maka hatsarin kaiwa zuwa ga zinan waɗannan abubuwan ne ya waɗannan abubuwan ne a mafi yawancin lokaci Allah maɗaukin sarki kiyaye mu to mala ya kawo ne don ya nuna maka haɗarin gani saboda gani shine asali eh duk sai da kallo ya fara isa sannan isa wa da kowa saƙon eh sannan isa wa da kowa saƙon dan gani yana isa zai isa wa da ƙwaƙwalwa saƙon ita kuma ƙwaƙwalwa za ta sarrafa saƙon sai ta isar da shi sauran jiki eh sannan duk komai abin da zai faru kuma sai ya faru wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi imam al-bukhari ma ya fitar da shi amma mukhtasar a takaice ya fitar da shi wa an jarir radiyallahu anhu haka na hadisi ya zo daga jarir ibn abdullahi al-bajali Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda amin yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an nadratil fuj'ah jarir yake cewa na tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da kallon fuj'ah me kallon fuja'a kallon baka yi aure ba kallon baka shirya ba shine kallon fuja'a kana tafiya kawai ka kautar da kanka nan barin kawai sai kai ki cibis shine kallon fuja'a kallon da baka shirya ba to ya tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tunda kallo ne in dai mutum ne kai dan adam ne ka bata kauce masa dole ne sai ka ci karo da shi ka yadda baka yadda ba ka so baka so ba sai ka gani wani lokaci kawai bi taka tsantsan ɗinka duk kawai da kanka kana ɗaga kai za ga mace tsirara ina fata fahimta abinda nake nufi mace tsirara shine da shigar da bata kamata ba tana tafiya to irin wannan kallon da idan kai kai ka riga ka kalla me hukuncin sa addinin musulunci shi da tambaye da yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai annabi ya ce mata faqala isrif basaraka yace irin wannan kallon shi ba ka da matsala a kansa amma hukuncin sa kana kallo kautar da ganinka ka yi kallon farko ko kotar da ganinka shi ne irin hadisin da makaranta satin da ya gabata ko hadisin sai na ali da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa inna a lakal ula na farkon da kai ita ce naka wa laysa laka al'akhira ta ƙarshen kuma ba naka bane wannan hadisi shi ma imam muslim ya fitar da shi al-imam abu dawud ya fitar da shi hakan imam tirmidhi imam tirmidhi ce hadisi ne hasan ko kuma sahihi ولقد سد النبي صلى الله عليه وسلم على الشيطان كل من فضل ما ليس حقيقة أنه سرى دا أمسي سأرى ثبت أغريش ياي كوكري ياي ينقري كوري دا غسكيا توشي وشيطاني كوة إرم قوفا كوة إرم مشغا دا شغن دا شيطان زي شغا ياي أمفاني دا غني وزن حلقة دم أدم annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi inda ya kaba wasiyarsa inda ya kaba maganganunsa to ya baka hanyar da zaka fita daga dukkan wata taga ko wata kofa da shedan zai buɗe maka wa aghlaqa fi wajhihi kull babi ya kuma toshe kowace kofa wa shedani hanaha anid dukhuli ala nisa karan farko ma da annabi ya tashi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara hana duk wani musulmi wanda zai ji maganarsa shiga gurin mataye da yake nufi gurin mataye sune matayen da suke ba muharramanka ba الدخول على النساء abin da yake nufi shiga gurin matayen da ba muharramanka ba amma mace babarka ce yarka ce kanwarka ce kanwar mahaifiyarka ce wacce take babu aure tsakaninka da ita muharramanka ce wani babu laifi dan ka shiga inda take amma matar da take ajnabiyarka ce ba muharramanka bace to shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke cewa kada mu shiga wajen mataye kamar yadda zamu zo mu ji فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت اغريشه ce iyakum waddukhulu ala nisa nabi ta ahir din ku ina ka shedun ku ina gargadin ku da shiga gurin mataye faqala rajulun min al-ansari sai wani mutum daga cikin mutanen Madina yace afara'aita al-hamwa ya rasulullah to yanzu ya kake gani game da dan uwan miji wani mutum daga cikin mutanen Madina yace da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah da kace kada mu shiga gurin mataye to ya kake gani dan uwan miji me dan uwan miji shine mutum yana da mata to ƴan uwansa shi ba ƴan uwanta ba ƴan uwansa shi su ba haddasu a cikin halin da kai ya rasulullah bai halatta su rinka shiga gurin matar dan uwansu ba dan uwan fahimci abin ko su ba bai halatta ba su ne alhamu alhamu akhul zawj akhul zawj shine duk wani dan uwan nan dan uwan miji kun ga shi dan uwan miji yana da alaka da mijin ne ba alaka ba da matar bane haka ne ko to saboda kuma zai zo gidan dan uwansa ko abin da ya kama da haka qala sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi sai alhamu almaut yace dan uwan miji ai wannan mutuwar kenan kamar da wasu ne kace bala'in kenan eh kace masifar kenan eh da Hausa za a fi gane haka annabi yace ai wannan mutuwar kenan me dalili malamai suka ce saboda shi dan uwan miji gidan ɗan uwansa ne yayinsa ne ƙaninsa ne ƙanin mahaifiyarsa ne haka ne yana da alaƙa da shi saboda kan lokacin da zai je shiga gidan babu wanda zai kalla ya zo yin wani abu ne na rashin kyautawa ba haka ba ne ya zo ne gidan ɗan uwansa ya shiga da kuma ɗan uwan nasa baya nan daga shi sai matar ɗan uwansa ina fata an fahimta dukkanin kuma abin da shaidan zai iya yi tsakanin wani namiji da mace idan sun keɓe shi ma zai iya yi a kansu ba wani bambanci yadda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana namiji keɓancewa da kowace irin mace shi ma yana ciki kasancewar ta mace ɗan uwansa wannan wata ƙofa ce ma da shaidan ya ƙara buɗewa don ya ƙara faɗaɗa abin don zargi zai karanta a kansa akan wanda kawai ba a san shi ba daga wani bako ne kawai zai shiga gidan mutum dole mutanen unguwar sa masa ido me ya kawo shi wannan ai ba a san shi ba amma a ce wannan ai kanin mijinta ne ya zo ba wanda zai kawo wani abu wannan kuma irin wannan ya haifar kuma yana haifar da barna kala-kala yan uwa haka ne ko ba haka bane tun da haka ne dole ne sai an sa ido kwarai da gaske kai ma a matsayin ka na dan uwan miji ya kamata kai taka tsantsan ba kai ne mala'ika jibril ba ba kuma kai kai ba annabi ba annabi ba annabi bane daga cikin annabawan Allah ba ka da isma dan adam ne kai shi dan zai iya buge ka san zai iya kai ka inda ba shi kenan ba in dai ka san lokacin da dan uwanka baya nan ne to barin ka taka tsantsan in ba wani abu ne na aiki ka zo ka tsaya a soro kai sallama eh ta dalle ko ku magana ka kai tafiyar ka amma ka shiga ciki ka hakince ka hau kan kujera ka zauna a kawo maka abinci ka zauna kuna hira wallahi wannan saban Allah ne eh saban Allah ne kowace irin al'ada ce wannan ba daidai bane saba wa addinin musulunci ne kuma zai kai mutane zuwa ga abin da ba daidai ba Allah madaukakin sarki kiyaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kun ji abin da ya bamu na farko kenan shiga gurin matayen da ka san baka da alaka da su ballanta na kuma matan ma da ba dan uwar ba ba yar uwar a ba ba matar mu- a, a, dan uwanka ba ya kasance wani aiki ne ya tafi ko kasuwanci ko abin da ya kama da haka wannan min babi aula ke dan yanzu akan samu fitintunu irin wannan sai kaga wata mata ita yar kasuwa ce tana sai da abubuwa tana sai da atamfa tana sai da kaza sai namiji ya rinka shigowa gidanta wai dan wai abokin kasuwancinta ne a lokacin da mijinta baya nan mijinta baya nan miji- eh, namiji zai shigo su zo na tattauna wai abokin kasuwancinta ne wannan akwai matsala sosai ko shakka babu ana samun irin wannan matsalolin wanda kuma abubuwa su faru wani lokaci su haifar da barna wani lokaci kuma su haifar da rabuwar auren Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan hadisi rawahu al-bukhari wa muslim wa tirmidhi ثم قال الترمذي سنة إمام الترمذي يتي ومعنى كراهية الدخول على النساء إمام الترمذي يتي أبند أكي نفي دا كرهنتي شريعة تاجة مشغا ورما تاي يتي ألا نحو ما آه، أروي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم yace yayi kama wannan zamu dauke shi mu dora shi akan hadisin da yazo daga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine hadisin da Annabi yake cewa la yakhlu wanna rajulun bimra'ati kada wani namiji haka annabi ya kawo magana da siga ta nakara la yakhlu wanna rajulun kada wani namiji kowane irin namiji ba keɓance ba ya keɓanta ya zamto shi shi kaɗai bimra'atin da wata mace ita ma shi shi kaɗai ita kaɗai daga shi sai ita in aka ce alhalwa shine keɓanta guri ne da yake ba idan mutane ba a giftawa babu kowa daga shi sai ita wannan shi ne khalwa amma inda yake akwai wucewar mutane akwai giftawar mutane akwai kaikawar mutane ana iya kallon su to wannan ba a sashi a cikin khalwa amma ɗaki ne shago ne ofis ne inda babu kowa daga shi sai ita su su biyu su zauna wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana hakanan hatta gurare irin na neman magani asibitoci da sauransu wannan wannan hadisin wannan hadisin shi ma zai aiki a wajen idan likita zai wa mace aiki wanda aikin yake buƙatar ya shiga ɗakin tiyata ko wani waje da ita ya kamata a ce akwai mijinta a wajen amma keɓancewar likita da mace ita kaɗai daga shi sai ita wannan shi ma ba daidai bane yan uwa dan likita shi ma ba mala'ika bane haka ne ko ba haka bane haka ne saboda haka yadda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi haramta abin bai keɓance kowa ba hakan irin masu shagon rukiya ko abin da ya kama da haka a cikin shagon a cikin shagon rukiya sai a wani ɗan ɗaki inda ake shiga da mata a musu rukiya shi ma bai halatta bai rukiya ya shiga daga shi sai mata sai matar ka ba ko roka ba ba daidai bane haramun ne idan zai mata rukiya zai shiga sai ka bi shi sai ka danna kai kai ma ya kwarai da gaske sai ka shiga sai a yi rukiya a gabanka sai a cire aljanu a gabanka sai ku tashi ku toke da mata ba shi kenan ba yawwa amma ya shiga daki daga shi sai ita wannan haramun ne ba daidai bane ba daidai bane ba daidai bane annabi ya ce kada namiji ya kebance daga shi sai mace wannan annabi Muhammad ne yake magana sallallahu alaihi wasallam shi yake magana kada a yi duk wanda yayi mai kenan ya saba Allah ya saba Allah babu wani tawili ba daidai bane kawai illa ma azi mahram ne kunji ba sai annabi ce sai tare da ma'abucin haramci waye ma'abucin haramci shine wanda a wanda yake dan uwanta ko mijinta mijinta shine yafi cancanta in ba mijinta ina danta in ba danta ina karanta ina wanta ina wanda dai babu aure tsakanin su sai sai abinda sai ai abinda zai a gaban sa wannan hadisi yan uwa rawal bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi bal nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam barma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani ayu safihar rajulu imra'atan ajnabiyatan haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan ya nuna mana ya kai matuƙa wajen kautar da mu daga tarkon da shedan zai jefa mu akai sai ya hana namiji yayi musafaha shine ya gaisa da mace mace ta kawo hannu kai maka kawo hannu ku gaisa wannan ba daidai bane a cikin addinin musulunci haramun ne faqala annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la ayyu ta'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairul lahu min ay yamassa imra'atan la tahiyu lahu annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a samu mutum a samu kibiya ko irin matse fata ɗin nan doguwa zirmukekiya mai tsini a saka masa tsakiyar kansa ta ta- ta- ta fasa kansa ta shige ciki annabi ya ce a yi masa haka shi ya fi alkhairi sama da ya shafi hannun matar da bata halatta a gare shi matar da take ajinabiyarsa kawai shafar shafarta kawai shafi jikinta haka wannan shi ya fi- shi ya fi masa alkhairi dan idan ba a yi masa wannan ba idan idan idan lahira kuma da wuta za a yi masa kaga matsala ke to wannan bai halatta ba shi sa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da yake mubaya'a da mazaje a garin Madina mazaje suna zuwa su dora hannunsu akan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin mubaya'a shi masa mubaya'a da Allah subhanahu wataala ya ce da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi wa mata mubaya'a آه يا أيها الرسول يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا زوا كرشي الله يسيد أن نفس كذا أمس أرى ثبت أجريش ما تاس وسي مس مبايع أكم بدأت وأن أبو بامبا بدأت شركة با بدأت زنبا بدأت ساتا با بدأت دود أن دبا ناس بس شغل لشيء تكين كذا تو دس ما تاس كذو suka yi ƙoƙarin miƙo wa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi sai annabi ce inni la usafihun nisa ni ba na gaisawa da mata saboda babu wata mace da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ta miƙo hannu mai miƙo hannu ya dora akan ta ba daidai bane ina fata an fahimta abin da ya sana kawo wannan saboda mutum kowane ne shi ya kai manzon Allah daraja ne inda a musulunci ne sallallahu alaihi wasallam bai kai ba kowaye shi in dai a musulunci ne bai kai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daraja ba mu a aqida mu ta musulmi kenan saboda haka a ce wani saboda shugaba ne ya halatta ya gaisa da mace wannan kuskure ne idan shugaba ne wani ya halatta ya gaisa da mace wannan kuskure ne sai dai idan yayi yayi saba Allah Allah ya yafe masa eh sai dai kai a masa addu'a amma a kokarin halatta abin kuma ya koyi ya fi yin aikin ma matsala idan haramci ne kake kokarin bai da shi halaka ga wannan kuma matsala ce sosai zai iya taba imanin mutum kuma saboda haka annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya toshe wannan hanyar ya ce a samu kibiya a taka akan mutum ta bullo shi ya fi mutum alkhairi sama da ya shafi matar da ba tasa ba wannan hadisi malai ce ƙalal albani a sheik muhammad nasir albani ce rawahu arruwayani bi sanadin jayyid imam ruwayani shi ya fitar da wannan hadisi da sanadi wanda yake jayyid wa ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mai yadda malli ma bayna lahiyaihi وما بين رجليه أضمن له الجنة annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wanda duk ya lamunce min wasu abubuwa guda biyu a jikinsa ya iya sarrafa su ya iya kontrol ɗinsa ni kuma na lamunce masa aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya iya lamunce min ya iya kara abubuwan nan guda biyu a jikinsa ya iya sarrafa su bai kai zuwa ga saban Allah madaukakin sarki ta hanyar su ba annabi ya ce ni kuma kada ya ji komai idan Allah ta shiga masa na lamunce masa Allah zai bashi aljanna menene annabi ya ce ma baina lahayai abinda ke tsakanin a gemun sa da gashin bakin sa shine harshen sa kenan wanda ya lamunce annabi abinda ke tsakanin gemun sa da gashin bakin sa harshe baki eh baki baya ƙarya baya giba baya annamimanci baya kutuntuma ashar baya duk waɗannan abubuwan da ake su da baki mutum ya kware kare bakinsa abinda malamai suke ce musu afatul lisan eh afatul lisan abubuwan da harshe ke jawo mutum da matsala na biyu kuma da zaka lamun cewa annabi da annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ki nema alamun ce masa shine ma baina rijlaihi abinda ke tsakanin kafafuwan mutum cinyoyin mutum shine farjinsa kenan wannan ko namiji ko mace annabi ce duk wanda ya lamunce masa waɗannan abubuwan guda biyu shi kuma ya lamunce masa aljanna to kaga wannan wani wani wani challenge ne annabi ya bar sai a ji kokari a cika shi eh ana ake yin challenge ba aka bane yan uwa ana ya kamata a yi challenge eh sai kai kokari ka je ka gani zaka iya kare bakinka zaka iya kare farin ka shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai baka aljanna kuma an ka duba sai kaga a duk jikin mutum babu abin da yake kai mutum wuta da wuri kamar abubuwan nan guda biyu haka ne haka ne harshe harshe babu abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yace yake daukan mutum da wurwuri ya kifar da shi a cikin wutar jahannama mutum ya tafi da hancinsa ya kifa kamar harshe in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma farin waɗannan abubuwan guda biyu suna saurin kai mutum mahalaka ya ankara ko bai ankara ba to shi sa sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce in dai za ka iya kare su ka kiyaye su to insha Allah ta'ala samun aljanna ba za ta yi maka wahala ba Allah ya samu dace wannan hadisi yan uwa hadisi ne ingantacce Imam al-Bukhari ya fitar da shi haka ne Imam Tirmidhi shi ma ya fitar da shi malai ce wa yahrimu 'ala al-mar'ati aidan haka nan ita ma mace shari'ar musulunci ta haramta mata an tanzura lirrajuli ta rinka kallon namiji kallo na sha'awa ba wai namiji ne kadai aka haramta masa ya sa wa mace ido ya ta kallanta ba a'a yadda aka ce haramun ne namiji ya sa mace a gaba ya ta kallo kallo na sha'awa wannan haramun ne Allah zai kama shi akai ita ma macen haramun ne akan ta duk macen da ta kalli namiji kallo na sha'awa yadda namiji idan ya kalle ta za a bashi allaki ita ma haka duk ɗaya ne yadda Allah madaukakin sarki ya sanya sha'awa a jikin namiji ita ma an sanya a jikinta yadda namiji yake iya kallon mace yayin sha'awar ta haka ita mace tana iya kallon namiji ta yi ne ta yi sha'awar saboda ka duk wanda ya kallo wani da kallo na sha'awa haramun idan wasu matan sun sun dauka su ne in aka kalle su su ne kai kake da zunubi amma sun sa kalle ka ba su da zunubi to kuskure ne wannan ba daidai ba duk ɗaya ne qala ibn kafir babban malami ibn kafir alaihi rahmatullah ya faɗa a cikin tafsirin sai yace zahaba kathirun min al-ulama' mafi yawa daga cikin malamai sun tafi akan ila annahu la yajuzu lil mar'ati cewa baya halatta ga mace a annadhuru ila rijali ta rinka kallon maza al'ajalib mazajen da suke ba muharramanta ba bi shahwatin kallo na sha'awa wala bi ghairi shahwatin wasu malamai suka ce kai ko ba ma kallon sha'awa ba kallon ƙurilla kawai ita da kallon ƙurilla shi yake kaiwa zuwa ga kallon sha'awa zari'a ce da ta kai zuwa ga kallon sha'awa kallon ƙwallo a ita kallon shi ma ba daidai ba ne shi sa shari'ar musulunci ta hana hatta ba ta ɗan uwanka namiji ma ka rinƙa masa kallon da zai tsaro kawai kai ta kallon mutum ka sa masa ido ya juya ga kuma da ido ya ƙara juya ga kuma da ido kaga akwai matsala eh shine ai Allah yake cewa la yuhillu lahu ay yanzura ila muslimin ko bi nazaratin tu'dhihi haka mai Allah ya faɗa baya halatta ya sanya wa musulmi ido kallon da zai cutar da shi ya kallon da zai cutar da shi wa iya kadu lazina kafaru la yudliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr haka Allah ya ce kafirai sun kusa su rinka harbe ka su kayar da kai da ganin su kawai su tsara ma ido wani lokaci in ka zo wucewa ta gurin mutane sai wa an cika sai kaga kowa ya sama ido da Allah ya kake ji sai ka kowa kai yake kallo sai kana kokarin faduwa kana ka kasa sakewa irin wannan kallon ba daidai bane to kaga ta irin wannan kallon ma tsakanin mutum da mutum in zai iya cutar da shi an hana ballantana kuma kallon da zai kai zuwa ga fitina tsakanin namiji da mace dukkanin su ba daidai ba ne wannan magana an ciro ta daga littafin tafsiri na ibn kathiri Allah madaukakin sarki masa rahama malai ce wa qad shara Allah tabaraka wa ta'ala al-istizana min ajli al-basri halitta shi neman izini ma Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ne ma saboda gani saboda ido me neman izini idan za ka shiga gida in za ka shiga ɗaki in za ka shiga ofis in za ka shiga gurin mutane to ba kawai kai tsaye ake zuwa a shiga ba ƙa'idar shari'a musulunci ke na ‘yan uwa duk irin waɗannan ɗabi'un wallahi suna da mahimmanci a zamantakewa mu suna haifar da soyayya tsakanin mutane kuma suna kwantar da hankali tsakanin mu'amala tsakanin mutum da mutum amma muna rabuwa da su duk lokacin da za ka shiga gurin da ba naka ba ba a shiga kai tsaye ba a fadawa ko da gidanku ne ko ko da gidanku ne sai dai in gidanka ne naka kai in gidanka ne naka kai to shi dai a cikin sotun dar Allah madaukakin sarki ce babu laifi wannan ba sai kana izini ba amma kawai ka je ka shiga cikin ɗakin mutum dan abokinka ne kai tsaye ko gidan abokinka ne ko gidan yayarka ne ko gidan kawai kai tsaye salamu alaikum ko sai dai a ganka a ganka tsakar gida wallahi wannan ba daidai bane assalamu alaikum kawai sai dai a ganka a cikin gida wannan ba daidai bane saban Allah ne eh ba daidai bane sai ka nemi izini dan idan ka ji zaka iya zuwa ka tarar da su a yanayin da ba shi kenan ba dan uwa ba haka bane akwai abubuwan da duk yadda kuke da mutum baya so idan ka kai zuwa gare shi idan ka baya so kai idan idan ka baya shi baya so ka ga wannan abu so da haka amfani neman izini idan ka nemi izini kafin ya baka dama sai ka kawo da duk abin da baya so ka gani sai ce maka bismillah sai ka shigo amma kawai ka faɗo mutum kai daki kai tsaye ko gida ko wannan kuskure ne duk sai mun kokari mun gyara waɗannan abubuwan kananan yaran mu da suke tasowa suke tasowa duk sai mun koya musu duk lokacin da yaro ya shigo maka ka zai da shi kace kai daga yanzu zaka shigo kada ka ƙara shigowa ɗakin nan sai kai sallama idan kai sallama kuma sai ka nemi izini haka ake koyara suratul nur tace hatta kananan yara da basu kai shekarun balaga ba ya ayyuhal ladina amanu liyasta'dinkum alladina malakat aymanukum walladina lam yablughul huluma minkum thalath marrat min qabli salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salati al-isha allati salatu awratil lakum hatta kananan yaran ku wanda basu kai shekarun balaga ba in shekara bakwai takwas su ma shari'a tace kada ka bas kada ka bar shari'a faɗo maka daki a wasu lokuta guda uku bayan sallar asubahi bayan sallar azhar washe ne ɗaya min ba da salatul fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahiri to min ba'd bayan sallar isha za ga duk lokacin hutawa ne yanzu bayan sallar asuba idan mutum ya koma ya kan dan rigar sai dan huta wani ya dan kwanta kafin ya tashi ya tafi aiki ko ya tafi office to bai kamata irin wannan lokacin yaro ko ya fado maka daki ba haka nan bayan sallar azhar ana yin kayyula shi ma lokacin da mutum zai dan cira kayansa ne bai kamata yaro ya fado maka daki ba haka nan bayan sallar isha shi kuma lokacin kwanciya bacci ne shi ma kawai duk sai an koya yara irin waɗannan abubuwa in ba haka ba wallahi wani lokacin yaro zai je zai zo ya same ka a cikin yanayin da bai kamata wanda kuma irin wannan abu in ya tsawa yaro wani lokacin har girma sai yana kallo ba daidai ba ne in shari'a ta ce bi abin gwamnatin kokari muna kiyayewa zaman lafiyar mu ne kuma zaman lafiyar su kansu yaran namu to shi sa an sanya neman izini ne saboda ido abinda ido ba a so ya kai gare shi fa an sahal bin sa'adin radiyallahu anhu qala an karbo wannan hadisi daga Salu dan Sa'ad Allah kara masa yarda yace ittala rajulun min hujrin fi hujrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam mudra yahukku bihi ra'sahu wani mutum ya tsinkayo ya leko kofa daga cikin kofofin gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗaya daga cikin gidajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kawai sai annabi ya hango mutum yana lekowa yana so a bashi izini izini yake so a bashi amma yana leko da kai yana kallon duk abin da ke cikin gida a lokacin a hannun annabi tsira da amincin tsara tabbata a gare shi akwai mudara shine kamar matse fata matse fata annabi yana dan susa kansa da ita haka ai kun san matse fata tana da tsini ko haka tana hannun annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi ya ce da shi law a'lamu annaka tanzuru yace da na san kana lekowa kana hango cikin gida kana hango cikin daki inda nake ya ce la'antuka bihi fi ainaka yace wallahi da sai na soke ka da wannan abin a idan ka na tsiyaye idan in ji wa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace masa wa inna ma ju'ila lil-isti'zan min ajli al-basir yace baka san an sanya neman izini bane saboda gani saboda ido abin da ido zai kai yace saboda haka aka ce a rika neman izini kawai ka zo ka rika komai gida annabi yace da na san kana nan da sai da in cokalo abin ya ya zuban maka da ido shikenan kuma idan ya zubar masa ya zubar da banza shi kenan babu abin da za a shi sa Allah madaukakin sarki ce a cikin suratul nur ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu abubuwa guda biyu ne yan uwa duk lokacin da kaje na farko isti'nasi shine isti'zani neman izini na biyu kuma sallama to shi neman izini ya danganta daga mutum zuwa mutum daga kabila zuwa kabila daga gari zuwa gari wani gurin idan ka je neman izinin su shine ka danna kararrawa haka ne akwai kararrawa da suke kafewa saboda gidan mai zurfi ne in za ka yi ta magana ba za a ji ba amma za ka kuma suna can ba za su ji ka ba amma an ka danna kararrawa za ta kai inda suke zaune sai su taso ka kane ni izini kenan ko to idan suka zo sai ka jira sai su ce maka to bismillah shigo idan za ka shigo kuma a lokacin sai ka ce min assalamu alaikum wani kuma idan ka je gidansa me za ka yi kwankwasawa za ka idan ka kwankwasa ya fito waye ni ne wani shine abin da ya kamata da aka ce waye sai ka ce ni ne wani ka faɗi sunanka wane ne amma sai a ce wani ne sai ka ce ni ne to kaiwa eh duk wanda ya ce maka ni ne sai ka ce kaiwa abin da ya kamata idan ka ce waye babu laifi sai ka ce waye sai ce ni ne wani sai ka ce masa to bismillah ka ka bashi izini kenan idan ya tashi shiga sai ya ce assalamu alaikum sai ya sallama ya shi wasu kuma gidansa abu ɗaya yake ba a rufewa ba ƙararrawa hanhaye za ka ji ka danna kai ka shiga ba daidai ba ne me za ka yi sai ka fara sallama a lokacin kafin neman izini ita sallamar ita ta isar da sako cewa akwai wanda yake so a bashi izini ya shigo idan kai sallama suka ji sai a ce shigo idan aka ce shigo me aka maka izini aka maka a lokacin sai ka shiga yan uwa an fahimta to kowanne guri da irin yadda suke ba da izinin su lalle ne dai ka tsaya ka nemi izini amma gida ko gidan misali a ce gidan surakanka ne ko gidan yayanka ko gidan wani dan uwanka bai halatta ka rinka danna musu ga kana shiga ba wannan ka saba wannan izini na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne ce a nema lokacin da mutum zai shiga a gida wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi zamu dakata anan insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi hadisin Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa rahmatullahi